أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله وصحبه والتابعين المنهاج إلى من الدين حق قدره ومقداره العظيم الحمد لله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن هذا أتاشي تسئن دبقوة بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم ya zo a cikin littafin zadil ma'ad na ibn qayyim al-jawziya sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin sallama daga dama da shi yace assalamu alaikum daga hagun ma ya sallama ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah wannan shi ne abin da yake yi a koyaushe hamsata ashirar sahabiya sahabbai goma sha biyar sun ruwaito sallama nan biyu sallama biyu yayin gama sallah daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su ne akwai abdullahi ibn mas'udin da sa'ad ibn abi waqas da sa'ad ibn sa'ad sa'idi da wa'il ibn hujrin da abu musa al-ash'ari da huzaifa tubnul yamani da ammar ibn yasir da ablamin umara da jabir ibn samurata da bara ibn azib da abu malik al-ash'ari da dalqu dan ali da aus ibn ausin rimsata da abu rimsata da adi ibn umairata Allah ya kare da a gare su wa kaduru ya anu sallasa ji karuwaito daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cewa yana yin sallama sallama daya da yake yin ta gaban fuskarsa sai dai wannan bai zo ta fuskar bai zo ba da gare shi ta fuska ingantacciya mafi kyan abin da ya zo a game da cewa manzo Allah sallama daya yake yi kawai shine hadisin Aisha Allah ya kara yadda a gare ta cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fice na sallama sallama assalamu alaikum kana yusallimu taslimatan assalamu alaikum yana sallama sallama daya yace assalamu alaikum yana daga muryarsa da fadin assalamu alaikum dinnan yuki zana hayyakanta da mu daga bacci wannan hadisi yana da illa wannan hadisi ya zo a sunan ya zo a sunan abu dawud turmizi da sahib ibn majah sai dai ya afku ne a tsayuwar dare ba sallah ta farilla ba taslimataini wanda suka rawaito sallama bi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma shahadu su rawaito abinda suka gani ne wannan fili a sallah ta farilla da ta nafila tare da cewa hadisin aisha din nan ba ya fito baro-baro ba a game da takaitawa bisa sallama ɗaya bari ta ba da labari ne cewa manzala sallallahu alaihi yin sallama sallama ɗaya da yake farkar da su da ita tun walam tanfil uhura ba ta kore ɗaya ba an ha bari ta yi shiru daga gare ta anha muqaddaman ala ruwayati man hafizaha kawanda kawai shirin da Aisha ta a game da sallama ta bi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi ba magana bace da za a ce za a gabatar ba abu bane wanda za a ce za a gabatar bisa ruwayar wanda suka haddace cewa manzon Allah sallama bi yake wara badaha sau kiyaye ta sun fita yawa tunda su har goma sha biyar hadisansu ta fi inganci koko dewa daga hadisansu sahihun ingatacce ne sauran hisanun kyawawa ne abu umar abin abdulbari ya ce an ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallama cewa ya kasance yana sallama sallama ɗaya wannan ya zo daga hadisin sa'ad ibn abi wa qasim ya zo ma daga hadisin aisha ya zo ma a hadisin anas sai dai duk wannan ruwayoyin suna da illa wala sahihu wa alul ilmi bil hadis malama hadisi ba sa cewa wannan ruwayoyin gaba daya akwai ingantacce a ciki sannan abu umar ibn abdul bari ya faɗi illar hadisin sa'ad cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance na sallama a sallah sallama daya yace ibn abdul bari yace wa hadha waham wannan dimuwa ce wagaladun kuskure ne yanda hadisin yake manzala sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallama daga dama da shi da kuma daga hagun da shi sun masaƙal hadisa ƙahuwau ne ba ba sun masaƙal hadisa sannan ya kawo hadisin daga hanyar ibn al-mubarak daga mus'ab ibn sabit daga ismail ibn muhammad ibn sa'ad an amr ibn sa'ad daga amr ibn sa'ad daga mahaifinsa sa'ad ibn abi waqas ce yace na ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana yin sallama daga dama daga hagu kuma kai ka ce ni ina ganin fatar kuncinsa zuhuri yace mu ba mu ji wannan ba daga hadisin manzo sallallahu alaihi wasallama sai Isma'il ibn Muhammadin yace da shi a kulla hadisi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kada sabita yanzu duk wani hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ji shi sai azhuri yace a a ba duka naji ba yace fa nisfahu ka ji rabi yace ban ji rabi ba ma wanda naji bai kai rabi ba lam tasma sai ya ce da shi to ka sanya wannan a cikin rabin da baka ji ba abu umar abu da abdulbari ya ce amma hadisin aisha allah ya kara yadda a gare ta cewa annabi sallallahu alaihi sallama ya zance yana sallama sallama ɗaya ba wanda ya kawo shi a matsayin marfu'i sai ko zuhar ibn muhammadin wahada shi kadai daga shabir ibn urwata daga mahaifinsa urwatu ibn zubair daga wato yar uwar mahaifiyarsa ita ce sayyida aisha Allah kare da a gare su amr ibn abi salama ta yarwaito hadisin daga gare shi da shi da waninsa zuhair ibn muhammad din da aka faɗa a nan yana da rauni inda jami gurin baki ɗayan malaman hadisi yana yawan kuskure la yi hutajjo bihi ba a kafa hujja da shi wazu kira liya haibni ma'inin hazal hadisu an ambaci wannan hadisin ga haibni ma'in ɗaya daga cikin gagga malamai na hadisi sai ya ce hadisin amrum na abi salama ko maram na abi salama da hadisin zuhairu raunana ne la hujjata fihi ma ba hujja a cikinsu ya ce amma hadisin anas shi bai zo ba illa min ɗariƙi ayyuba sitiyani sai ko daga tafarki ayyuba sitiyani an anasin daga anas ibn malik wale mai ba ayyubu an anasin inda mu shi'a abinda malaman hadisi suka tabbata shine cewa shi ayyubu sitiyani malamin su imam malik bai ji wani abu ba daga anas ya ce ruwiya an ruwaito hadisin mursalan ali mursali daga Hassan al-Basri cewa Annabi sallallahu annan nabiyya cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama wa Abubakar da Sayyidina Abubakar wa Umar da Sayyidina Umar radiyallahu anhu ma Allah kare da gare su suna yin sallama ɗaya ne in sun gama sallah gaba ɗaya dai wanda suka tafi akan cewa in an gama sallah sallama ɗaya tak ake ba su da wata hujja gairu amma ne ahalin madina shine sunan laisa din mal qailina din zarafin shine labarinta gairu amali ahalin madina sai ko aiki mutanen madina abinda kawai za su iya kafa hujja da shi shine aiki mutanen madina ibn abdulbar ya ce amma inda suka koma ta fuska hadisi da aka karbo da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ba su da wani hadisi tabbatacce shi ko aiki ne da yake sun gaje shi kabiran an kabiran babba daga babba wannan alifin na gaban rat ta biyu babu shi wa misluhu misalin wannan la yasuhu al-ihtijaju bihi ba an kafa hujja da shi bai inganta domin abu ne wanda yake ba buya saboda yana afka a kullum maimaice wato can ba ladin wa misluhu yasihhu al-ihtijaj bihi irin wannan a iya kafa hujja da shi wa misluhu yasihhu al-ihtijaj bihi kamar sa a iya kafa hujja da shi li'annahu la yafa domin abu ne wanda baya buya saboda yana afkuwa a kullum miraran a maimaice wannan ita ce tsarin da su mutan madina suke kafa suke bi wajen kafa hujja da aikin mutan madina amma wannan hanyar a gane sauran malamai sun saba da su a ciki katarta kuna tare da sauran malaman hum din nan ya koma kan sa'irul fuqaha'i sauran malaman a nan inji ibnu abdulbari sun fi mutan madina hujja sunnoni da yake sun tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba a ijeta ba a raddanta da aikin mutanen wani gari ma kana kowane gari ne kuwa hakika sarakai gwamnonin da aka yi a madina da waninta sun farar da umura lamura a cikin sallah istamarra alaihal amalu da daga ba aka ci gaba da aiki da ita walam iltafat amma malamai ba su tsaya waiwaye ba zuwa cewa aikin ya dore da haka wa amalu ahalil madinati aikin mutanen madina wanda za a iya kafa hujja da shi shi ne wanda ya afku a zamanin hulafa'un rashidin amma aikin mutan madina bayan mutuwar hulafa'un rashidin asiri man biha minas sahabati bayan karewar zamanin wanda suka zauna a madina daga sahabbai ba bambanci tsakaninsa da aikin wani mutan madina tsarin manzan Allah dai ta hukuma bainan nasu ita ce take da dama tsarin manzan Allah ke da damar hukunci tsakanin mutane da abin da ya dace da tsarin manzan Allah sai zama karbabe da abin da ya saba da tsarin manzan Allah ba za a karba ba la amalu ahadin ba aikin wani ba kowaye bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wa hulafa'i bayan aikin halifofinsa Allah shine mai mana gamda katar to ga hatima wanda wannan hatimar muhimmiya ce don yana bayani akan siffar sallan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam tun daga kabbara har zuwa sallama. Allah ya azurta mana kyakkyawar cikawa don baiwarsa a cikin siffar sallar annabi sallallahu Alaihi wasallama a takaice. Fawa'ida muhimmati da kuma fa'idojin muhimmai, tarjo'ulis salati da yake ta koma ga sallah. Shau ya ce zan ce, Allah shi ne mai gamdakatar shi ne mai shirarwa da baiwarsa zuwa hanya madaidaiciya amma sufar sallama za Allah sallallahu alaihi wasallama tun daga kabbara harama haƙi zuwa ya sallama yanda hadisai daban-daban suka zo da haka gurabu suka yawaita da shi daga abin da yake cikin a sallar tasa na daga abin da fada ake da baki da kuma wanda ake aikatawa da sauran gabobi na jiki hakika sunusi shin sunusi ya fada a littafin sabgwiyatul maqasid manzala sallallahu alaihi wasallama yana daga al'adarsa alaihi salatu wassalamu idan mai kiran sallah ya gama kiran sallah mai ikama ya haɗu a cikin ikama to fala ya furgo shi mai ikama ba a gamawa daga faɗinsa garkamacin salatu sai sabon da suke nan gaba ɗaya sun zamo ƙiyaman a tsaye sannan kuma sai manzan Allah ya umarce su da daidaita sauro faura suna sufofarsu daidaita safinsu su ɗan fara yulsiku a haduhun ka'abahu inda ɗansu zai ɗan fara ka'abansa idan san sabi ka'abai manyali da idan san wanda yake kusa da shi ya daidaita ya ɗan fara kafaɗinsa da kafaɗin wanda yake kusa da shi faizasta wacce sufufu idan sahu ta daidaita manzan Allah sai ya ɗaga hannunsa sallallahu alaihi wasallama yayin da yake kabbara harama yana mai kabbara yana bayyanawa da kabbaran nan yana mai halarto girman Allah tabaraka wa ta'ala da isarsa hashi'an yana mai bayyana tsoron Allah hushu'an hakikiyan tsoron Allah da yake ko ina nasu tun daga zuci har sauran gabbai yana mai damƙe hannunsa na dama da hannunsa na da- da- wato hannunsa na gun da hannunsa na dama ya ɗora a kan ƙirji sahabbansa ma sai su kabbara haka ba haka amma bayan manzan Allah ya gama kulluhum karajulin wahidin ji kake in sun tashi kabbara sun yi kamar mutum ɗaya wani baya tsayawa yin wani abu kamar gaba ɗaya suke sai ka ce mutum ɗaya ne manzala yakan yi shiru bayan kabbara harama yakan ce a shirin nasa Allah ka nisanta tsakanina da zunubaina kamar yadda kake nisanta tsakanin gabas da yamma shi yasa du'aul istiftahi ya tabbata ko da yake su asalin malikawa sun ce karahiya ne Allah wannan addu'a ne ta manzo Allah ya fi Allah mu bai bai ne wa baina hadaya kama ba atta bainal mashriq wal magharibi kamar yadda ka nisanta tsakanin gabas da yamma Allahumma naqqini min al hadaya Allah ka tsaftace ni daga zinabai daga kurakurai kamar yadda aka tsaftace tufafi fari daga dauda Allah ka wanke kurakurai na da ruwa da raba wal barad da kankara a'udhu billahi samil alim min ash-shaytanir rajim min nafsihi wa nafsihi wa hamzi ina neman Allah mai ji masani ya kare ni daga shaydan abin jefewa daga busassa da tofin da yake da kiftan da yake sannan yakan ce bismillahir rahmanir rahim yana bayyanawa da faɗi bismillahir rahmanir rahim a in sallar da ake bayyana karatu ce yana boyewa da ita idan sallar da ake boye karatu ne yutimmul fatiha sannan ya cika fatiha in ya kai kowace aya daga ayoyin fatiha sai yakan yi shiru sannan ko bayan ya ce wala ralin yakan yi shiru ɗan kaɗan sannan ya ce abiyin shi yasa haka aka fi so in an kai wala ralin ka a ce za a gaga faɗin amin sai an yi wannan shirin ɗan kaɗan sautau yana miƙa muryarsa da ita mamumai sukan ce amin su ma su miƙa muryarsu da ita amin alhali larajjatan akwai amsa kuwa ga masallacin suna faɗar amin tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da harshe ɗaya da sun ji ya fara faɗa sai su ma su haɗu a ciki ya shirya una ma'ahu sai su fara tare da shi don ba wani abu a cikin sallah da ake cewa a samu daidaita tsakanin mamu da liman illa ƙauluhu amin sai ko faɗinsa amin sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan yi shiru tsakanin fatiha da sura shuru doguwa gwargwadon yadda mamu zai karanta fatiha bisa tsarinta a banzala sallallahu alaihi a wannan shirin da yake yana ambatan abin da ya nufa zanna har yayin da ya zaci gamawar wanda suke bayansa daga fatiha sai ya fara sura da bismillahir rahmanir rahim yana tsayawa nan ga kan ayoyi kamar yadda in ya kai aya a fatiha yakan tsaya wannan al'adarsa ce a baki ɗayan karatunsa sai fa idan ya tsai da kansa saboda tsawon aya fayabta to a sannan yakan fara daga inda ya tsaya baya cewa sai ya koma ga farkon aya sannan manzala sallallahu alaihi wasallam yakan yi shiru shiru ɗan kaɗan a ara gwargwadon da gabobinsa za ta nutsu in ya gama karatun sura ba yana gamawa Allahu akbar da ta furku ba sai ya dan yi shiru daga karatun wannan shine shiru na uku a raka'a ta farko wadda aka yi nuni zuwa gare ta da faɗin manzala sallallahu alaihi wasallam iqra'u fi sakatatil imami ku karanta fatiha a inda liman yayi shiru ya anil fatiha ta yana nufin ku karanta fatiha ta alhamdulillah su mutane su mayar kawo alhamdulillah to akwai tambaya a to akwai wanda yake tambaya a cewa baitin shau da yake cewa la ta'alu juhudaka bi nailil irfan izan tara ajiba qurbir rahman cewa abinda baitin yake nufi kada kai kasala kakka kankauta daga zuwa da iyaka ikonka don ka samu sanin Allah ka samu sanin Allah abu ne da kome ma da za ka iya kayi don ka samu haka ɗin domin idan ka san Allah a sannan ne za ka gano abun mamaki na cewar Allah yana kusa da kai rashin sanin Allah shi yasa sau da yawa ba a gano cewa Allah kusa yake da bawa Eh, wanda bai san Allah ba sai ringa ganin shi ko ya mabu yawa Allah ko Allah yana alhali Allah ya fi komai kusa da bawa to rashin ma'arifa shi ke sa ake gano haka to alhamdulillah Allahumma salli ala
sayyidina ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدري ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين